‘yan uwa musulmi abinda hudu ba ta yi bayani a kan shi bayan godiya ga Allah maɗaukakin sarki da yabo da salati ga manzan tsira sallallahu Alaihi wasallam shi ne mu gode mu Allah ta'ala a kan ni'ima da Allah ya mamu a wannan lokaci mai albarka. Na ganin ranar sallah ta azumi a cikin ƙoshin lahiya tare da wato tare da tabbatuwar manuhohi da dama namu na musulmi don haka mu gode ma Allah akan wannan ni'ima mu kuma roƙi Allah ta'ala ya sake jaddada mu ya sake maimaita mu da alkhairi muna roƙon Allah ya karbi ayyuka na alkhairi wanda bayan Allah suka gabatar a cikin watan azumi ya yahe kurakurai Allah ta'ala ya yi falala Allah ta'ala ya watso rahama ga bayin shi muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki ya sanya albarka a cikin wannan wato lokaci da muke ciki sallan nan da ta gabata Allah ta'ala ya sanya aminci a cikin dukkanin gidajen al'umman musulmi na faɗin duniya ɗan uwa musulmi mu ji tsoron Allah mu sani cewa yana daga cikin haƙoƙin malumma ba a yi masu katsalandan a cikin abin da su ne suka cancanci su yi ɗumi a kan shi a cikin abin da su suke da haƙƙin a kansu ba da fatawa ko su yi magana a kai ‘yan uwa musulmi yana cikin haƙoƙin malumma a shari'ar musulunci a addinin musulunci haƙƙin malamai ne ka bar su su yi bayani na fatawa wadda ta zo sabuwa ko wani sabon al'amari wanda ya tunkaro al'umman musulmi karkace kai za ka dagwalgwama zancen kai za ka sanya bakinka ka yi dagwalgwama yadda ka ga dama a cikin zancen da duhun kanka da molan kanka za ka faɗi abin da ka ga dama a duk lokacin da ka ji tumbinka ya cika wannan kuskure ne ‘yan uwa musulmi yana daga cikin haƙƙin malamai cewa a girmama su a mutunta su a bar masu haƙƙinsu ne aikinsu ne kayansu ne yin fatawa da huddo hukunci akan duk wani abu sabo wanda ya faru cikin al'ummar musulmi amma ba daidai ba ne a samu wasu jahilai sun koma yanzu su suka amsha fatawai duk malamin da ya fatawa sai su ce ba daidai ba ne duk wanda ya magana sai su ce shirme ne duk wanda ya maga ce wannan ma mutumin banza ne in wani su ce wannan ma dan siyasa ne in wani su ce wannan dan duniya ne karshe sai su lalata amincin da mutane suke da daga malumin su su mai da malaman gaba ɗaya kayan banza abubuwan wulakantarwa babu wani malami wanda yake da daraja sai zamo ƙarshe ƙoƙarin ma rena sha'anin malaman suke yi da wulaƙantar da su da kuma kautar da hankulan mutane game da biyayya da sauraron fitawansu. Idan malamai na jama'a gaba ɗaya suka zama lalatattu, kai a fahimtar ka kowa mutumin banza ne cikinsu daga mai son kuɗi sai ɗan siyasa sai mai mummunan manuha duka kayi masu kurwa. To shaiɗan ne malamin da zai ɗora ma fatawa ko kowa yi. ai in dai da gaske ne malamai sun lalace gaba ɗaya to kamata kai ka aza hannuwa bibi bisa kai saboda sai ka hisu lalacewa domin alkur'ani da ya tabbatar cewa yayi inna ma duk duniya ba a samun mai tsoron Allah sai mai ilimi sai malami haka alkur'ani ya tabbatar ba a samu ne cikin jahilai duk yanda tsoron Allah yayi gwanjo ya zama kayan banza to jahili dai ba ya cikin masu tsoron Allah in kuma kana da dalilin da ya taba nuna ma ko da rubabban dalili ne wanda ya nuna akwai jahilai masu tsoron Allah ka karanto shi don haka jahili ya iya bugun gaba da cewa yana jin tsoron Allah cikin tsoron Allah nashi ma zai tsokano hushin Allah saboda shi bakin jahili innama yakhsha Allah min ibadihi ulama Allah ya ce waɗanda kadai suke jin tsoron Allah daga cikin bayan shi sune masu ilimi ashe duk yanda aka raya aka kada aka zakuda aka yamutsa aka cakula aka hautudu aka sauko kwari duk yanda za a yi ba a iya samun masu tsoron Allah ba cikin malamai ba duk yanda duniya ta lalace ba daidai ba ne a samu wani mutum yana wato kore yana kokarin lalata martaba da daraja ta malamai daga cikin zukatan al'ummar musulmi wannan banna ce yake yi mai girma ‘yan uwa musulmi wannan shi ne aikin da da yawa daga cikin jahilai suke yi yanzu musamman ma a wannan lokaci namu tare da buggowar kafofin sadar wannan na zamani da yawa daga cikin jahilai za ga wani malamin wallahi tallahi akwai malamin da tun kan a haihi babanka wanda ya haihe ka yake karatun addini baya da aiki baya noma baya kasuwanci harkar shi shine kawai karatu da neman ya fahimci addinin Allah amma tsarin ɗan yaron zai taso ya wulaƙanta shi ya zage shi ya cuce ya gai mai maganganu sarran shi a kafofin sadarwa kuma sai ya zama wannan shine abin yayata wa wasu su ma so kayi jahilai har ma a samu wani mutum yana matsayin babba dattizo da girman shi da kwakwalwan shi da hankalin shi wai shi ma yana ganin wannan wani abin daidai ne ya gano malamai duka cilannu ne ɗan tasha su ne mutanen kirki wani ma wai ɗan fina-finai ne zai zo yana wulaƙanta malin ma yana nuna wai ba mutanen kirki ba shi sai ya ɗora ɗokar wannan bayani yana tsaye lalle wannan bayani yana da muhimmanci a saurara anya kaukai kasan ma me kake cikin rayuwanka ɗan uwa musulmi yana da kyau mu sani cewa Allah ta'ala ya faɗi a cikin alkur'ani mai girma ya ce wa idza ja'ahum amrun min al-amr idan wani al'amari ya zo ma mutane wanda cikin shi akwai kwanciyar hankali da aminci da jin daɗi, awil haufi ko ko cikin shi akwai tashin hankali akwai fitina akwai jarabawa a za'u bihi sai su ta yaya tashi. Allah da ya sabkar da wannan ayi yana zargin ɗabi'ar da musulmai suke ba daidai ba. Idan wani lamari ya tunkaro su na aminci ko na tashin hankali sai su ta yaya tashi tsakaninsu kowa ta kacancanawa sai Allah ya ce walau radduhu ilar rasul inda dai sun mai da wannan al'amari zuwa ga manzo wa ila ulil amri da a ce sun mai da shi zuwa ga malamai masana addini la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhu to da wanda za su huddo musu asalin hukuncin daga littafin Allah da sunnar annabi da sun gano yanda abin yake kenan sai Allah ya karantar ya ladabtar da al'umman musulmi cewa duk lokacin da aka samu wani abu sabo to ba ɗaukan shi ba ake aita tattaunawa ya zama wato hirar fada musamman ma in mas'alai tana da alaka da addinin Allah bai kamata ba ya zama shine hira ta fada shine gidan majalisi duk kowa ya banko kai kawai yana da tacewa ciki sai Allah ta'ala ya ce da a ce sun maida shi zuwa ga masu ilimi ko kuma manzo lokacin da yake da rai to da waɗanda za su huddu masu hukuncin sun gano yadda abin yake a ƙarshen ayon min Allah ya ce sai ya ce wa laula fadlullahi alaikum in ba da falala Allah da ya yi maku ba in ba dan falala ba da Allah yi maku ta yi maku bayanin ladubba da yanda za ku seta rayuwanku lattaba'tum ash-shaytana illa qalila da dukkan bin shaydan sai yan kadan kenan ya nuna in dai ba abin fatawoyin masana addini to shaydan ne za a koma biya da zaran yanzu malamai wanda suka san addini su fatawansu ba su da wani daraja ba su da wani kima kayan banza ne wannan malamin kamai kurwa ka ce ɗan siyasa ne wannan kamai kurwa ka ce ɓarawo ne wannan kamai kurwa ka ce kawai ɗan ɗan tasha ne wannan kamai kurwa ka ce to sai wa kenan zai ma fatawa sai shaidan lattaba'tum ash-shaytana illa qalila Allah ya ce da kun bi shaidan sai ɗan kaɗan daga ciki ɗan uwa musulmi mu ji tsoron Allah mu zama masu kiyaye dokokin Allah kuma addinin mu ya zamanto yana da kima yana da daraja a wajen mu kar mu mai da addinin mu kayan wasa tsakanin mu in ana zancen likitanci wannan mutumin ya cancanci a tsaga cikin shi ko bai cancanta a tsaga ba ba a zuwa wajen alaran mamahar da cin qur'ani a ce kalli tumbin shi ya fatawa ko ba yiwa a je ya bude tumbi ya ce tuwar ga tumbi ya kamata a fahishi kuma duk wanda ya haka da ma an ce haka nan kowa zai dariya saboda ya san wannan ba wurin shi bane bai dace ba zancen likitanci likita ke fatawa kuma in yayi fatawa akan likitanci ta hi fatawa duk wani limami wanda ya karanci addini in shekara in irin shekarun annabi nuhu kai kana karatun addini shi kuma yayi shekara biyar yana karatun likitanci ya hi ka sanin likitanci shi ya kamata a saurara ba kai ba idan ana son abi ladabi na ilimi da girmama ilimi haka ma in ana zancen gini sai a nemo magini ko injiniya kaga ba a zuwa a nemo likita ce to kai da ka karanci likitanci ka san kashin mutum yanda ake a halhada shi to ka tanga ya za a hada ta ba a kiran shi saboda wannan ba bangaren shi bane in kauye magana to zai yi magana ce ko ta shirme ko ta ra'ayi ko ta san zuciya kai ko ya can ko daidai ba daidai bane a ka'ida ta ilimi wanda ya magana a bangaren da ba fannin shi ba ko ya yi daidai bai kyauta ba me yasa hadisin manzo Allah sallallahu ya ce duk wanda ya faɗi ra'ayin shi a cikin alkur'ani kuma ya yi daidai to kuskure ne ra'ayinka ne kai ka faɗi da molan kanka eh ai Allah ce kaza kai haka ka faɗi sai aka yi gamdakatar wannan ra'ayin naka ya zama daidai to kai kuskure kai zunubin kuskure zaka samu domin mi domin Allah ba san shishigi cikin abin da baka sani ba ɗan uwa musulmi kowa ya sani cewa kowane ɓangare da kowane fanni yana da jama'ar shi to in haka nan ne ina gata ilimin shari'ar musulunci wanda saboda shi Allah ya halice mu shi sai zama a wajen mu mu al'ummar musulmi shine kayan banza wanda shi ba a jiran wanda ya karanci abin ya san abin yayi magana sai dai kawai duk wanda ka haɗu da shi ya sha kulu ka tambaye shi in ya gaya ma magana ya gyashi ka haɗu da wanda ya ci shinkafa ka ji to shi ya zai cewa haka kawai lamarin zai koma na addini yanzu duk wanda ka haɗu da shi shi zaka tattauna da shi ka ji ra'ayin shi ya ruɗa ma kai dama kuma ruɗaɗɗe ne kai ka haɗa dan uwanka ruɗaɗɗe sai ruɗu ya karu ɗan uwa musulmi wannan addinin na musulunci ba abun wasa bane domin shi Allah ya halice mu anan ne nike son in tunatar da musamman musamman ɗan uwa na almajirai ɗaliban ilimi ɗan ƙananu baya dacewa gare mu muna sane da cewa malam wane yayi fatawa akan mas'ala kaza kuma wataƙilan tun kan a haihe mu wannan malamin yake karatun addini wataƙilan wannan malamin kuma mun yarda tsakaninmu da Allah mun yarda shi ba mutum ba ne mai bin son zuciya yana iya ƙoƙarin shi wajen neman gaskiya to sai ya fatawa kai kuma sai ka dawo ka aza yar kyamara saboda muna lokacin wato tiktok da wasu sai ka aza yar kyamara ka kana wasu malamai sun ce kaza kuskure ne ba daidai ba ne wannan ma wanda ya ce haka nan kafiri ne bid'a ce anya ka kyauta kuma anya ka san matsayin kanka eh ba a tsallo a wuce kai ka kalli wannan malamin wanda ya yi karatu wanda watakila a duniyar ilimi in ana neman masana dole zai zo ya zauna kuma a bashi mikoro ya magana sannan kai tsoron kai da ko ungo ku ba da gane ka ba sannan za ka tashi ka ƙaryata maganan shi wai ka ce kai ma ayoyi za ka jawo kai ga fahimtar ka ga hadisan ka saboda haka kai baka yarda ba wannan ra'ayin kawariji ne ra'ayin bid'a ne wallahi tallahi wannan ba ladabi bane na musulunci akwai inda ka ɗebo kayanka amma ba karantarwar musulunci ba ce musulunci bai karantar da mu haka ba wannan ka'idai tana nan ta cewa duk iliminka duk karatunka akwai wanda ya ɗara ka wa fauka kulli ji ilimin alim to ina min yadda da wannan damun huta duk wani mai ilimi saman shi akwai wanda ya tsara shi akwai wani san sama gare ka to in na sama gare ka yi magana ko da kana da kwankwanto akan abun kai matsayin ka na ɗalibi baka yi da gamsuwa ba to bar abun a zuciyanka ka je ka ci gaba da bincike watakila ka gane kuma wallahi kamar yadda ka ji bahaushe yana cewa abin da babba ya cinkayo yaro ko ya hau duci bai cinkayo shi wani lokaci dattawan malamai waɗanda suka gajiya suka ga yau in suka yi fatawa kan abu ba ya dacewa a wurgar da fatawansa a da ana sauraron ɗan yaro cir da sabon gini ba ya dacewa saboda mi saboda ita kanta fatawai tana buƙatar wasu lokuta cinkayen nesa da kallon gaba da baya saboda haka 'yan uwa musulmi lalle ne lalle ne mu sani cewa duk mutumin da ya jahilci kanshi shi kaɗai ne wanda ba ya tsayawa iya matsayin shi shi kadai ne wanda zai dora bakon baka kwankwanton cewa wana ya fi ka ilimin addini amma kuma ka hito gaban hanci wai da shi kaka wai martani kake mashi wai har ma shaidan ya tunzara kaka ce mashi jahili ko ka ce mai dan bid'a ko ka ce kuskure yake to ya za ka yi da wannan girman laihin naka a gaban Allah to ƴan uwa musulmi abin da ya sane wannan shinhudai domin cikin wannan ƴan lokutan akwai wasu al'amurra guda biyu wanda suka dami mutane. Guda gab da sallan nan shine bisa kan sha'anin ganin wata, guda kuma shine tun kamin wato tun cikin Ramadan abinda ya shahi yaƙi tsakanin Iran da Isra'il. Yaƙi tsakanin Iran da Isra'il cewa daidai ne ka yi addu'a Allah ya taimaki Iran ko ba daidai ba ne. ya kamata ka yi farin ciki in Iran ta yi nasara ko bai kamata ba wannan ba mas'ala ba ce wanda ya kamata ɗan tajamakin ɗan tajamakin wanda ya fara karatu ya zo yana yanke ta cikin segon da uku wallahi bai kamata ba ka bar manyan malamai su yi magana kuma sun yi magana kuma maganar da suka yi ba ta son zuciya suka yi ba ta ilimi suka yi suka tabbatar amma yau sai gashi an waye gari saboda addini ya zamo ba tsari barkatai duk wanda ya ji cikin shi ya ɗauka musamman in an sha ruwa cikin ramadana to insha Allah za ka ji fatawi na ta hutawa ta kowane lokaci wani zai ka kamara ya ce a ai in shi a kafirai ne ya ne za ka ce ma kafirai Allah taimaki su ma kafirai ne da su da waɗancan mu duk ɗaya ne wajen mu kawai kowa buge ko wani kawai maganganu na shirme da shiririta ba kan gado wani kuma wai sai ya zo ya koma gehe ta karanto maka aƙidai ɗin shi a kai ka tausar ɗin shi a su ne masu kafurta abubakar abubakar fa shi ne babban wali su ne masu ce ma aisha kaza kai da ƙiƙi ne wallahi wai ce ma ana kwankwanto kan wannan ka gaya mana su malaman da suka yi fatawa suka ce a yi masu addu'a suna suna da ja kan wannan suna da ja kan cewa cikin ƴan shiya akwai masu zagin abubakar ba su da ja sun yi kasanin wannan karatun amma kuma suka yi fatawa suka ce daidai ne ka yi addu'a Allah taimaki Iran a kan Isra'il. Domin sun yi ka sanin ƙur'ani, sun yi ka karanta tarihin musulunci. Amma kai da zahen kanka sai ka zo ka ta tuno wai aƙidinsu, ya ka ce ma haka na ake fatawa dama. Wa ya faɗa ma ita fatawa haka nan ne ake yin ta. Don haka fatawa tana da mazaji, ita ma hura tana da mazaji. idan kai kana cikin kalolin mazajen hura ka jika ta shurba hura amma baya dacewa kana cikin kalolin na hura ka zo ka sanyo ka cikin kalolin na na fata ‘yan uwa musulmi babu kwankwanto cewa fatawoyin da manyan malaman addini suka yi na cewa ya kamata duk musulmi ya ɗora addu'a da fatan Allah ya ba Iran nasara akan Isra'ila shi ne daidai kuma shi ya dace da Alƙur'ani ya dace da hadisan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya dace da karantarwa addini. In ka ji mutum ya koma gehe yana karanto a ƙidinsu, to wannan kwata-kwata ana gabas ne yana yamma wallah bai ma'i da gano inda aka dusa ba. Yawa ce maka kwankwanto ake ka aƙidinsu, aƙidinsu kowa ya sani cewa akwai aƙidu wanda suna kaiwa maga kafirci. akwai aƙidu waɗanda kaba'ira ne suna da su kowa ya sani amma ana son a tabbatar ma da a cikin lamarin menene daidai to ka kalli alƙibla ka yi kabbara yaƙi na isra'il da iran yaƙi ne na musulunci da kafirci ko ka gane ko baka yi da ganawa ba sannan kuma iran ko baka san allah ba baka taba sallah ba in dai kana rayuwa a duniyan nan ka yi 'yan shekaru to ka tabbatar da cewa in ana tambayan musulunci ina musulunci yake babu wanda zai cewa a ta isra'il a nemo shi aka ce cikin kasashen nan guda biyu ake neman musulunci kai ka shiga cikin kasar isra'ila neman shi ba za ka shiga ba kowace irin giya ka sha ka hada da burkutu da kowace kala giya duka ta burkuce ma ciki ya zama burkutacce ne kai wallahi in dai ana neman musulunci ba ka yarda ka nufi inda Isra'ila take kace musulunci kake kwankwasa kake ne. Amma ko diyan da goma ta lalace ta hibiyar albarka, kuma da baki kirin bahaushe ya ce gwara baki-baki. Saboda haka, ‘yan shi'an nan da kake jin bakin ciki in ka tuno da akidinsu, kana jin bakin ciki kamar ya ƙona ma zuciya sun dai hiɗan dama-dama kuma sun fi kusa ga musulunci akan waɗancan. aya ƙur'ani ƙarara Allah cewa ya lataji danna a shaddan nasi a dawatan lillazina amanul yahud ko an rawa fi ne wurin lataji danna a shaddan nasi a dawatan lillazina amanul yahud ko a shi'atu ne wurin Allah ya ce wallahi za ka samu wanda suka fi tsananin ƙiyayya ga musulmai su newa yahudawa sai Allah bai ce ‘yan shi'a ba kuma ya san da su wanda suka fi tsananin kyamar musulunci da musulmai suke jin su inda a ce suna da wani kunku da za su je inda musulmi yake ya narke da musulunci yahudawa ne Allah ne ya haɗi akwai wata magana tare da magana Allah ne ta sai Allah ya ce su ne suka fi kowa kyamar musulmi kai yanzu sai kana son kakawa kyamara mu zo mu saurari ka kama mu shari wai ka gano ai akwai matsala ba a san iran ba ne kai ka san ta zaka karanto mana tarihi to sai ka ce yaya kana da wata aya ne za ta tunkuɗe wa ga ai aya alqur'ani ce Allah ya ce yahudawa Allah ya ce sun yi kowa tsananin kiyayya da kyama ga musulmai jiha saboda adalci na alqur'ani nasaru kafirai ne ko ba kafirai bane ko da yake ban haɗu sunansu na gaskiya ba kiristoci kafirai ne ko ba kafirai ba ne kafirai ne ba kwankwanto amma sai alkur'ani ya ce wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu za ka samu wanda suka hi kusa ga ƙaunatayya ga masu imani su ne wa alladina ƙalu inna nasara su ne kiristoci masu addinin nasaranci Allah ya ce su sun hi kusa ga masu imani kuma sun hi nuna ƙauna da soyayya sun hi sauƙi sauƙi shi fa Allah ya san dukkanin su kafirai ko bai sani ba Allah bai san suna cewa Isa Allah ba bai san suna cewa wannan kalmai Allah yana son ta amma saboda shi Allah alƙali ne mai adalci sai ce wanda suka haɗan dama-dama ga masu imani su ne nasaru kiristoci amma wanda suka yi tsanani da bakar adawa ga musulmai su ne yahudawa to cikin wannan rabon kuma ba shi saboda haka ka iya cewa shi'a cikinsu akwai na san dai dukin allon ka baka cewa shi'a gaba ɗayansu kafare ban san ba ko akwai wanda zai shawo wani abu ya zo ya wannan fatawai ka ce cikin akwai masu aƙidar kafirci wannan mun yarda ba mu da ja da kai ana akwai amma in ana yaƙi tsakaninsu da wasu wanda yahudawa ne su ba kwankwanto suwa za ka yi hatan su yi nasara za mu yi hatan allah ya taimaki ƙasar iran ya ba ta nasara a kan sauran yahudawa da sauran kafarin duniya kuma yin addu'a haka shine fahimtar musulunci da gano inda alƙiblar musulunci ta nuna. ‘Yan uwa musulmi, Sura guda Allah ya sabkar a cikin Surai, Allah yake ba da labarin yaƙi wanda ya faru tsakanin mutanen Farisa da mutanen Rum. Lokacin da aka yi wannan yaƙin, mutanen Farisa da mutanen Rum cikinsu wane ne musulmi? Babu, gaba ɗayansu babu musulmi. Amma sai Allah ya ce, in ya taimaki mutanen rumawa ya ba su nasara ya taimaki masu imani ne kuma yau izin ya furahul mu'minun wannan rane masu imani za su yi warin ciki su ji daɗi saboda mi saboda wai Allah ba da nasara ga mutanen ruma dukkanin su kafirai amma saboda su mutanen rumawa suna da littafi da ya zo daga sama shine attaura ko da injila da suke biya su kuma waɗancan maguzawa maguzawa ne mutanen faris sai Allah ya saukar da wahayi kamin ma a yi nasarar yake faɗa wa masu imani don su yi farin ciki su ji daɗi za a yi yaƙi in an yi yaƙi za a rinjayi batun rum wannan ha an yi ko an rinjayi rumawa sai Allah ya ce wa hum amma su ma rumawa min ba'di ghalabihim sayaghlibun bayan an yi nasara a kansu su ma za su yi nasara a gaba can gaba sai Allah ya ce radda suka yi wannan nasarar yawma izin yafrahul mu'minun wannan rana masu imani za su ji daɗi to menene alaƙa da masu imani za su ji daɗi har Allah yake musu albishir kuma yana gaya musu wancan nasarar da ya ba rumawa ku ne ya ba nasara me alaƙa alaƙa fa ita ce kawai wancan suna da littafi daga sama da suke ga duk da sun ɓata shi sun cakule shi sun koma ga kafirci amma saboda har yanzu dai suna cewa su littafin su daga sama ya zo kenan wancan maguzawan in suka yi nasara gare su ana kallon sun yi nasara ne akan wasu mutane masu bin littafin da ya zo daga sama to za su ji a zuciyansu kenan har musulmi ma muna iya yin nasara a kansu to dalilin haka sai Allah ya mu musulmi albishir cewa zai ba rumawa nasara kuma wannan nasara da ya ba rumawa nasara ce gare ku yanzu dan girman Allah wanda ya san alkur'ani ya san da wannan zancen shi ne mai tsara shiriri ta wai karanto maka wai akidun rafidawa wai a suna da akidu miya ruwa ce ma dama ba su da wa ya ce ma ba su da yaya suke da wancan in za ka yi kwamfari tsakaninsu kai yanzu kana ma haɗa ma akidunsu na rafidawan tsakaninsu to ko cikin shi an ba kala kala ba ne ba akwai shi a zaidiya wanda duk malaman duniya sun yarda cewa wannan ba kafirai ba ne ba masu wannan akidu don shi ba kala ɗaya ba ce don haka a dunkule sakon da nake so in isar da shi ‘yan uwa shi ne bisa kan mas'ala ta addini abin da ya shahi addini ba daidai ba ne mutum ya takacancana maganar da shi bai sani ba abokin tattaunawan shi bai sani ba kar ku taɓa ta lokaci ku tabakanta ma junan ku da rai gaban zagawayi saboda dai ba ku da suje na tattaunawa ba ku da nayi ya kamata mu girmama addinin mu mu bar malamai wanda suka san addini su dora fatawa ba wai don ka iya ƙur'ani ba ko ka iya fassara shi ko tarjama shi shikenan za ka iya fatawa wallahi fatawa tana da mutanenta na musamman shi yasa ma a tsarin musulunci fa kowace ƙasa mai fatawa guda ake warewa shi ake warewa shine mai fatawa in ne fatawa akan lamari na ƙasa ko ka gamsu ko ba gamsu ba haka nan matukar an yarda da shi amintacce ne ba son zuciya to shine mufti a kowace ƙasa ya kamata a ce tana da mufitinta in wani lamari ya taso da ya shahi ƙasan shi ne abin da ya faɗi ya gai dalilai iya ƙoƙarin shi da fahimtar shi kawai ya isa a yi aiki da shi musulunci ba fagai ba ne ko rashin tsari abin na biyu yan uwa musulmi wanda aka yi ta cece ku ce a kan shi shine bisa kan tabbatuwar wata to shi dama wannan an riga an saba akwai wahala a samu wata shekara ta zo ta watan azumi ba a samu wasu ba suna cece ku ce bisa kan ganin wata wannan shekarar ta zo da ƙari har ma ta kai wasu daga cikin musulmi su sun yi kwankwanto sun ci kawai ba su yarda da wannan ganin watan ba yanzu wasu sai da suka yi ne da azumi jiya a nan cikin ƙasar Nijar suka yi ne da azumi saboda ni saboda ba su yarda ba ai wasu ma'ilmanta sun je sun yi bincike masana harkar taurari sun yi bincike sun fitar da bayani sun ce ai watan nan ba za a gane shi ba asfala al-ghaiba amittakhadha inda ar-rahmani ahada kalla shi wannan da yake magana gaibi ya gano ko alƙawari yayi da Allah ko telefon aka yi mai da la daga lahira aka gaya mai cewa ba za a gane shi ba shiriri ta bilis shirme wai wani mutum kawai ya ci ya ƙoshi wai shi ya karanci ya dama wa hana kaka karanci ilimin taurari zuka ta karanta ka hada da na wata da na rana da na inuwa duka ka hada ka karanta ka karanci ta abin da kake so amma addinin musulunci wuyan ka da sa baki cikin shi mutukar baka karance shi ba in ka kasa baki ciki baka karance shi ba to wato zaka zamanto wataƙila rabon sai ka bar mummunan tarihi ne a rayuwanka daidai ne ɗan musulmi ya je ya kalanci ilimin zamani kowane iri ne matsukan musulunci bai haramta ba ilimin sararin samaniya zaka karanta ko ilimin rana ko na wata ko na taurari zaka karanta amma ya kamata ka san matsayin karatunka kuma ka tsaya iya matsayinka amma zancen ka ce kai za ka yi fatawa ba za a yi sallah ba ko kuma ba za a ga wata ba tun ana sauran sati a fara ganin wata ka hudo fatawanka da bayananka kawai duk wanda ya ce ya ga wata ƙarya ce yake yi saboda wannan ilimi ne kayan aiki da ke gare shiririta shirman banza da wai musulunci tsari gare shi kuma wanda ya tsara shi shine kowa mai komi kuma ya turo dan aike dan ya faɗi yanda yake son a tahiyar da musulunci a ganin wata a musulunci tsararren abu ne ba mu bukatar wani ilimin zamani sabo a shi musulunci fa yana tsara lamuran shi daidai da kowa ba sai dan boko ba ko dan zamani a daidai kwakwalwar ba kauye ba gidaje wanda yake cikin sahara wanda yake cikin ina kowa tsarin musulunci yana daidai da shi baka da bukatar na'ura wallahi da kaga mutum yana ta wato matsa ido yana leke leken na'ura sa kai uku ne babu inda Allah ya sanya shi wannan abu ko manyan kasashe na musulmi da kake gano wadda in za su kalli wata su kawo na'urori iri-iri daban-daban ba sa su cikin wani ƙur'ani ko a wani littafi na musulunci aka ce a yi wannan leƙe-leƙe hanya biyu ce kacal ake tabbatar da ganin wata a musulunci ko in zai shigo watan ramadan ko in zai hita na ramadan shawwal ya kama hanya biyu ce babu ta uku da kaga ta uku ta ƙarya ce hanya biyu ce kacal musulunci ya faɗi hanya ta farko addinin musulunci ya karantar da cewa a dubi wata da zarar rana ta haɗe radda wata yake da kwana 29 saboda watan musulunci duk duniya an yarda yana 29 ba 28 29 radda ya kai 29 a dubi wata kuma duban watan nan ba da wasu na'urori ba wallahi zamanin annabi babu su ma a sauƙaƙe yanda in cikin sahara kake ko cikin daji ko ina kayi karatu ko baka yi karatu ba kana iya ganewa kawai idan ka na halitta za ka ɗaga ka kalla ko da ka duba ka duba sai baka gani ba sauran al'umman musulmi duka babu wanda ya ce ya gani ka ƙaddara ma ya huto ƙin ganin shi ne aka yi ko yana bayan wani girgije ba dai ba a gane shi da ido ba dai ko to annabi sai ya ce idan aka lullube maku shi in haka kalli hadisin za a ga akwai yiwuwar ya fito kawai Allah ne lullube shi idan aka lullube maku shi to ku cika lissahi kwana talatin in an cika kwana talatin kuma ko kana da ilimi ko ba ka da dijan kantakanka ya kamata ka yarda wata ya mutu musulunci ba littattuka wannan hanyoyin ne guda biyu kacal babu na uku idan aka cika lissahin wata ya kai talatin to da an waye gari in sha'abana ne an shiga ramadan in kuma wato watan ramadana ne to sahiyar sallah ce wannan hanyoyin guda biyu su kaɗai ne musulunci ya karanta babu ta uku babu ta uku duk wanda ya kawo ta uku to maƙarƙarin ƙarya ne mai tsayawa ne akan abin da baya da ilimi akan shi mai bibiyar wato wani abubuwa ne daban wanda ba wahayin Allah ba Da haka 'yan uwa musulmi wannan matsala ce mai sauƙi ba ta da buƙatar shan wahala shi wanda zai cewa ya yi bincike ya gani da ilimi da gaske ne ilimi ko da ilimin zamani ne ba fa ƙarya ba ne in dai bincike za a yi a gani tabbas da gaske ne amma kun san me yasa ba a aiki da wannan shiriri a musulunci saboda shi Allah gare shi lamurra suke shi ke caccanza komi yanzu nan kana iya binciken ka kare bayan sekon da ɗaya Allah ya canza tsarin da gaske ne ka binciku ka ga watan nan baya galuwa amma ana sauran minti uku ma a dubi wata Allah ya kaddara sai an gane shi ka isa ka canza tsarin Allah saboda haka waɗannan hanyoyin guda biyu su ne na musulunci duk wani bincike na ilimi na cewa a ai an gani an hasasa wannan ilimin mutane na zamani tabbatacce ba ya ƙarya kai kake ganin ba ya ƙarya amma mun san Allah shi yake caccanza al'amurra kuma ga hannun shi komi yake kuma shari'an shi ita ta zo da wannan tsarin na cewa a dubi wata wani mutum ya ce kar ma yi wahalar duban wata wannan bata shari'ar Allah ne yake shaidan ne ya kamata in musulunci na da gata a wurin a kamo shi a mai yan buloli ya kama bakin shi ya san matsayin shi amma ya ce kar ma a dubi wata don haka abin da kasar mu ta Nijar ta yi ya yi daidai an tsara shi kan daidai bisa kan tsarin dokokin musulunci ko gobe aka ji wasu mashiririta sun tsaro shiriritan su cewa ba a ganin wata kar a duba waye waye wannan kawai a yi banza da su a yi aiki da abin da musulunci ya tsara in musulmi suka ce sun ga wata wani ma sai ya zo ce maka wai saboda tsabar rudani irin na zamani da tana yi wa ƙarya ce kawai ciki wani da ya kalla wani abu kawai wani ma ba watan bai yake gani to kai kana iya canza tsarin Allah ne in ma ƙarya ce suke kai kana ga wannan yana cutar da musulunci wani abu ko kuma shi Allah da ya tsara cewa in wasu suka ce sun gani a karba kana ganin babu hikima cikin tsarin shi saboda haka 'yan uwa musulmi mu girmama kanmu mu girmama addinin mu mu daina wasa da lamarin addini Allah ta'ala ya karɓa mana ayyukan mana alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu ya mamaita mana ramadanoni muna cikin ƙoshin lahiya da alheri muna roƙon Allah ta'ala musulmai waɗanda suke fama da larurori Allah ta'ala ya warkar da su wanda suke cikin fitintunu da yaƙe-yaƙe Allah ta'ala ya fitar da su ya ba su mahita kuma yaƙin da ake tsakanin Iran da Isra'il Allah ubangiji ya ba mutanen Iran sa'a su gwaggwaje Isra'il, Allah ta'ala ya kama masu Allah ta'ala ya ba su sa'a ta kowane ɓangare Allah ta'ala ya seta lamarinsu, Allah ta'ala ya sa wato musulunci ya ɗaukaka a faɗin duniya baki ɗaya, Allah ya ƙaskantar da kafirci da kafirai, wala haula wala quwwata illa billah mu da sallah.